وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله وطاهر المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم على الفداء إن شاء الله a karatun najil balaga muna nan a sharhin hudu ba ta 128 muna bayani dangane da ruwayoyi da aka samu da suka nuna ba wanda ya san gaibu sai allah to a baya abinda muka karanta hikimar kasantuwan ilimi ba kowanne ne ake gaya ma kowa ba wanda a yin masu san ilmuka da dama amma ba su kan gaya mutane sai wanda suka ga za su iya ɗaukar ilimi ganin cewa ainihin wani in ya ji wani abu wanda ya bakuntar da shi sai ya karyata kamar a ƙarshen abinda muka karanta baya shine faɗin imam zainul abidin a wani nizami na waƙe da yake cewa shi jauharin ilimi yakan ɓoye shi ne domin kada mabucin jahilci ya ga gaskiya ya fito wannan waƙe ɗin da anan muka tsaya kuma imam sadiq alaihi salam yana cewa ga wanda ya tambaye shi mai yasa aka daga ali ya zuwa mai nesa manzo Allah ya dora ali a kafadansa sai ce da shi li arifan ko liyu arifan nasa makamahu wa rifata don ya sanar da mutane matsayin al'in kuma daukakan darajar alidin to sai mutumin da ya tambaye shi ya tambayi imam jafar sadi sai ce masa zidni wato karamin wato kamar wannan a dunkule aka bani me yasa wannan wannan ba ga wanda ya san asalin labarin a gurguje an ce lokacin da bayan fatawar makata ana rusa gumaka to akwai gunki da suka dora a kan ka'aba suna ce masa hobal to sai wajen rusa shi sai manzo Allah ce da Ali alayhi salam kai ne za ka ɗauke ni in rusa ko ko ni in ɗauke ka ka rusa sai ce ya rusula wanda wanda wanda ka so sai ce to ka hawo kafar sai ta ka kafaɗansa shi ya hausa to shi ne nan sai zama shi shi manzo Allah ya ɗora Allah ka faɗansa ya taka kafaɗinsa ya sa kafansa ta dama a kafaɗan dama kafansa ta hagu a kafaɗan hagu to shi ne nan sai shi wannan yake tambayan imam jafar sadiq me yasa ya haka ne sai shi dun ya sanar da mutane darajar shi a da matsayinsa sai ce zidni sai ce da shi alaihissalam liyu alliman nasa annahu a haƙo bi makamin rasulullah sallallahu alaihi don ya sanar da mutane cewa shi ali shi fi cancanta da matsayin manzan Allah sai ya sake cewa zidni sai ce liyu alliman nasa annahu imamun ba'dahu wal alamul marfu' duk mutane su sani ko ya sanar da mutane cewa shi ne imami bayansa wanda aka ɗaukar sai sake cewa zidini sai ce haihata wallahi lau ahbartuka bi kunhi zalika la kumta anni wa anta taqulu inna ja'far bin inna ja'far bin muhammadin kadhibun fi qawli aw majnun sai ya ce ya ce hayata ba zan ƙara maka ya ce wala ina ga maka hakikanin wannan to da za ka tashi nan take ka ce jafar bin muhammad makareci ne ko majnun wato kaga abinda imam ja'far asadiq yake gaya masa daidai ya nasa hankali ne ba ainihin hakikanin ma'anan eh, daga eh, ma- da- daga alai da aka yi bane yake gaya masa yana gaya masa daidai hankalin da zai iya gane don mutane su gane cewa wannan shi ne allah ya ba shi ɗaukaka ya ce ƙara mai ya ce fiye don su gane cewa shi ne eh, ya ce fi cancanta da manzo allah fiye da wani wace ya ce ƙara mai ya ce duk mutane su fahimci cewa shi ne imami bayan bayansa kuma shi ne tutar da aka ɗaga shi ne tutar annabi da aka ɗaga ya ce ƙara mai ya ce a ya isa ka in na gaya maka hakikanin abin za ka tashi ne ka ce ko magareci ko mahaukaci to kaga akwai ak- kaga wannan ya nuna mana akwai wata- akwai wata- akwai wata ma'ana ma'ana ta hakika ta wannan ɗagawa an roito shi amirul muminin ya cewa lokacin da ya hau kafaɗan manzo Allah duk ya- ya- yana faɗi- faɗi da alfahari yana cewa ni ne na taka hatimin nubuwa to ta haihu ce ka taka hatimin nubuwa ta haihu mutane su fara ce hatimin nubuwa a ka- a kafaɗa annabi yake akwai tambari da aka rubuta muhammadu rasulullah wannan tambarin halittacce ne alaman jikin annabi ba zana masa aka yi ba an an haife shi da shi ne to sai ce ni na taka hatimin nubuwa ya ce lokacin da ya taka yana ganin yana iya zunguran al'arshi to kaga idan aka fara bayanin irin wa'annan to mutane da ce kai ya kai ya wa'annan mutane to kaga kaga a bashi a yadda su mutane abinda suka gani suka san cewa ainihin ya daga ali ya kuma nuna ma- matsayin ali ana shi ne tutar da aka daga bayan annabi shi ne wanda za a bi bayansa kalas ya wadata amma abin da ya fi karbe fuwan ya wuce wannan su a in sun sani wala Allah kuma sun sanar da wasu amma ba kamar wannan mai tambayan ba wanda in ya an aka faɗa zai tashi ya ce mahaukaci makareci ya gudu daga nan ba shi ba shi to imam sadiq alaihi salam har wala ya ce khalidun nasa bima ya arifu wadda ohun mimma yanko wannan yana da muhimmanci masu wa'azi su san wannan ku ku yi hulɗa da mutane da abin da suka sani ku kyale su da ga abin da suke musanta shi abin da suke musanta shi suna ganin ba kamar da ku kyale kar ba sai ka tsatsago musu wannan ba kyale su da abin da suka sani wala tahmilu ala anfusikum wa alaina kar ku dora ma kawo kanku da kanku yawa, mu mu a imma kar ku dora ma kanku ku kuma dora mana inna amrana sa'abun mustas'ab mu al'amarinmu mu a imma kenan kenan mu al'amarinmu mawuyaci ne mawuyatarwa la yahmiluhu illa malakun muqarrabun aw nabiyyun mursalun aw abdun mum- mum- mu'minun imtahana Allahu qalbahu lil iman ba mai iya ɗaukan al'amarinmu sai mala'iki muƙarrabi mala'ikan ma na kusa ko kuma annabi mursali ko bawa wanda Allah ya tato imani daga zuciyarsa to shi ke iya ɗaukar al'amarin ayi to wannan kaga ma- wa- wa- al'amar- al'alamin a'imma yana da wahala idan aka faɗo wata maganar dangane da a'imma wanda ba idrakin wannan ba nan da nan zai ce san ba haka bane wato ainihin ba musamman mamunan dai da zaka ga muke muke da mutane da daman gaske da ake ce musu malamai alhali eh, wa- wannan sunan bai dace da su ba mutum bai bai san abin da ake ce mai ilimi ba amma an ce mashi malam to kaga shi- shi kuma shi yana- wai shi yake shiryar da mutane tunda kaga ma'ana shi yake shi- shi yake ruɗa mutane ke shi yake ta ruɗa mutane tunda an ce shi malami to kaga in shi ya ji shi zai fi kowa ruɗewa ballantana ruɗaɗɗun da ya ruɗa yanzu nan yanzu nan za su ce malamin ji an ce kaza ya ce kai ya kai ya kawo lasan shi mai ruwa yanzu nan ya harbo kaulasa yanzu na ya hauru nan haka muke na wani wani lokaci ka ce kai daɗin abin nan dai mu a nan ƙasar da hausa ake magana kuma duniya ba tana fahimtar hausa ba da a ce muna magana da harshen da duniya ke fahimta ne wai da duniya ce ashe ƙasar mahaukata ne wa'anda in ka ji ciɓalɓalen da mutane suke da sunan addini a ƙasar nan ciɓalɓal maganganu wai a ce masu malami na wa'insu wurare da ɗan dama dama in kana gani irin koda na faɗa iya nan wa'insu za ka ga wa'insu da dama dama allah allah wa'insu ban ce muku cikinsu wasu ka rika ɗaukan matakai na na kafa abu da hujja ba faɗin maka wa mutane ko da yawan mutane sun ɗauka an ce maka kai malami duk abin da ka ga dama sai ka ya zama ilimi su ko ainihin abin da ilmi ana kama ana kawo hujja ne yanni aka samo daga littafi ingantacce ba wai mene kai me ya ra'ayinka ba muna bukatan addini ba ba muna tambayin ka ra'ayinka ba muna tambayin ka menene Allah ya aiko annabi da shi abin da muke so mu ji daga wajen ku kenan ba ka ga mana me ra'ayinka ra'ayinka ba bukatan sai ra'ayinka me aka aiko annabi da shi in ka ce aiko shi daga za ina ka samu wannan ana ka same shi ba a mujarradin kowane littafi ba littafin da aka yadda abin da ya faɗi ba ka takarda ai kowa na yana ɗauka ya zana komai ya ga dama ba shi muke nufi muna nufin abin da abin da ya inganta daga ma'abuta ilimi shine daidai to daga wannan ne shine hujja to wa'in sura zaka ko mutum yana magana da son malami sai kaga yana kokari ya kawo maka hujjan inda ya samu wannan sai ce muku wannan kuma hadisin ingantacce ne da wani da wani da wani tsoro shi malamai sun ce kaza daga da sai ya na kware kawai amma ban da nan nan kawai zai ga maka abin da ransa ya ga dama ne kawai ya dauka tun da shi an ce mishi shek ne to duk abin da ya ga dama ya fara ya zama addini to kaga a wannan wannan muhalli al'amari yana da wahala da ba a ce mutane za su ji magana su dan shuru ina zanzan za su zanzan za su sa bai to ballantana wannan al'amari an ce maka wannan al'amari ne da ba mai ba mu iya ɗaukar shi sai mala'iki muƙarrabi ba ma ba ma majaradin mala'iki ba sai mala'iki na kusa ko nabi mursal ko ba wanda Allah ya tatso imani a zuciyarsa wato sai ba wanda Allah ya gwada shi ya zama ya ci dukkanin jarawa ya cancanci a ce masa mu'mini to ya kai wannan gurwa ɗin sannan zai iya fahimtar kaga sauran mutane in suka ji al'amarin da imma nan da nan za su bakwantar da abin su abin ya zama musu bako ba har wala yau imam jafar sadiq alaihi salam ne to kaga wannan abin da ke imam hadu din nasu bai ma ya arfu wala wada uhum mimma yamkuru wala tuhammilu ala wala tahmilu ala anfusikum wa alaina kuna hulɗa da mutane magana kana yi da daidai gwargwadon abin da mutum ke iya fahimta ne kaga ba zan fahimta ba karka je da shi hulɗa da mutane dangane da abin da suka sani ku tsale su dangane da abin da suke inkare shi kar ku ɗora ma kanku ku ɗora mana domin ku ɗora ma yanzu da mutane za su wasu ba maganganu su ce ko shi a kaza su limaman ku kuma kaza saboda in yi ji wata magana zai ce ko sunan ku mushrikai kuma sunan limaman ku gumaka abin da zai ce ke tun da shi a wurinsa wannan abin da ake faɗi lalle ba zai faɗi ba zai karɓi gare shi to shi ne saboda haka mutum ya san irin maganar da yake da kuma da wa yake sannan kuma wannan maganar muke har wala muna kokari ne mu ce kuma har wala yau masu ji su san irin abin da suke ji su san kuma irin maganar za su saboda ba kowane ilimi ne kowa ya san shi ba saboda haka in ka ji abin da baka sani ba sai ka ce ban sani ba an huta ka huta ka huta kar ka ce za ka yi magana dangane da abin da baka sani baro layo a imam jafar sadiq alaihi salam yana cewa la tudhi'u sirrana wa la tuhaddithu bihi inda ghairi ali fa innal mudhi'a sirrana ashaddu alaina min aduwwi kar ku daidaita asirinmu ku yada kar ku yada asiranmu kuma kar ku zance da shi sai ga wanda yake alinsa domin mai yada asiranmu ya fi tsanani a kanmu fiye da makin makin da zai zaro takobi ya fada da tsananin shi bai kai ya mai faɗin asirai ba na yi wato abin da yake wannan masu ba abota fahimta za su iya ganewa ba kowa zai gane ba amma shi sai ya ɗauka yana magana dangane da shi kuma imam al'askari alaihi salam ya ga- ya faɗi illan rashin ba da labarin al'amurra da suka yake- suke ɓoyayyu inda yake gaya ma wani ah, almajirinsa mabiyinsa Mu- musal jauhari ya ce alasna ƙarƙulna lakum la tas'aluna an ilmil gai ونخرجوا ما علمنا منه إليكم فيسمعه من لا يطيقه اس- استماعه فيكفر ashe ba mu gaya muku ba muka ce ku daina tambayar mu dangane da gaib- ilimin gaibi in muka fito muku da shi sai wanda ba zai iya ɗaukansa ba ya ji ba zai iya ɗaukan jinsa ba ya ji ya kafirce to domin zuruf din da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yanayi kenan yanayin lokacin da manzo Allah ya rayu cikinsa ya bambanta da zuruf din da su a imma suka bambanta su suka zama a ciki sun rayu a- a a zuruf daban-daban wato a imma din nan kowanne akwai zamaninsa da irin yanayin lokacin da irin mutanen lokacin to lokacin farkon shi manzo Allah dai fara da'awa din nan farkon an- an- ana ana fidda mutane ne daga jahiliya wanda har kulurufar ai a ce Allah ɗaya ne ya zama abin mamaki kamar yadda ya zo a nasa alƙur'ani aji alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab lokacin ba a daɗe rabarin jahiliya ɗin ba wanda ake mamakin a ce ubangiji ɗaya ne ya za a yi ubangiji zama ɗaya amma yanzu ka ce ubangiji ɗaya ne mutane za su mamaki saboda mene ka an daɗe su- su- sun ginu a kai sun daɗe a kai to saboda haka wayansu abubuwa da dama a wannan lokacin tun da ce a ce a ce ubangiji ɗaya ne zaɓi mamaki ina ga ainihin wa'yansu bayanai dangane da matsayin shi wannan manzo inda wannan mats- matsayin wannan manzo wa- ina- ina so ina sanin matsayin annabin nan kuna zama za su iya gane matsayin matsayin annabi su a wurin su sunansa muhammadu dan abdullah ba hashimi illa iyaka an haife shi a idonsu ne ya girma idonsu saboda haka shi suna ganin shi haka nan ne kamar ɗaya ɗaya daga cikinsu sauraka inda zai zo ya magana da su su da basu su su da suke mamakin Allah ɗaya ne ya ce ya ce Allah ne ya halicci sama da ƙasa su ce eh mun yarda da wannan, mun san haka ne sai ya ce kuma sama da duk halittar nan ma da yi duk ya halitta ne saboda ni har kuma an halicce ku ne saboda ni in suka wage baki a ce "Aka kaji- aka ai kan ya kwanci wadda kaga dole zai mu'amala da su abin da sai su ba su fahimci ba wannan manzan sai daga baya amma daga baya har yanzu na sa akwai masu musanta cewa ya za a ce an yi halitta do- domin manzan Allah ne ai Allah ya ce wa mahalatul jinna wal insa lil- illa liya'budun Eh, ta ina wannan ya karo da cewa ya halitta ya halitta kun da ya kai kaga karo ne a tsakani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun haka ne to ai ga maka kuma wannan ya karo da cewa ya halitta saboda annabi ta ina suka yi kawai in su in ya hallaka anna- saboda annabi ne don haka ba su bauta masa bake ba su ba su- ba su yi karo ba ballanta na to amma da yawan musulmi in ka ce musu halitta halitta wuta da aljanna duk saboda annabi aka yi za- za su ce maka ya kai amma m- mafarkon farkon al'amari in aka gaya musu haka to lallai zai zama musu fitina saboda haka lokacin ana mu'amala da su ne amma su ma fahimci su yadda cewa ubangiji ɗaya ne sannan su yadda cewa shi wannan kuma allah ya aiko shi da sako kuma su yadda cewa bayan mutuwa akwai tashi da shi aka yi abinda aka yi ta kokari a gina su a kai kenan da hujjoji wanda yake za su iya idrakin su ba tare da nisa ba to shi amirul mu'minin ya zo da shekaru da masu yawa lokacin amirul mu'minin ana iya idrakin abubuwa da dama an iya fahimta waɗansu abubuwa da dama wa haka ba lokacin a'imma daban-daban muridansu alal Allah mutane amawan gari ba su fahimta ba wanda suke da tsintsin imani da su suke tare da su suna iya fahimtar abubuwa da dama suna iya ɗaukan wayansu ilmomi da dama wanda yake koyarwar annabi ne amma a lokacin annabi ba kowa aka koyar da shi wasu aka koya su kuma kowane imami a lokacinsa yana ganin ahaliyan mutane da zurub ɗin zamanin da su ɗauki irin wannan irin saboda haka wajensu ana jin abubuwa da dama yace a nan akwai maganin da a sheikh muhammad hussein al-muzaffar ya yi yana kamar bayyana jawabi ga wannan abin bidaɗin cewa mai yasa ainihin ya zama ainihin wannan wayansu bayanai aka ji daga a'imma wajen a'imma aka ji amma tiriyan-tiriyan mutane alimsa sauran mutane ba za su iya ruwaito hadisi irin wannan tiriyan-tiriyan har su gaishe ga annabi ba amma sun ji daga wajen imani masala sai kuma shi kuma idman sai ga ya kawo shi ne daga silsila da habiya silsilar daga annabin ne amma ba su zo sai a wannan lokaci to yake cewa to bayan ya ambaci cewa ilmin annabi sallallahu alaihi wa sanin komi ne ya ce ainihin ilmin manzo da wannan alam wannan duniyar da muke zaune a ciki ya rutsa da sanin komi a cikinsa kuma yana da iya ainihin yin abin abin da zai zama maslaha ga abin da ke kusa da wanda ke nesa da wanda yake halarce da wanda ba shi da wanda yake haka nan daga cikin asasin wannan saƙo da ƙa'idar haddar zimtar shari'a da ɗabbaƙata sai dai zuruf a lokacin wannan manzo bai ba shi daman ya iya yin komi da komi da za a iya yi a wannan zamanin ba kamar ko yanzu muna iya ganin cewa lokaci na lokaci na cikin canzawa abubuwa na wayansu abubuwa da daman gaske ma sai sai zama yanzu ne mutane sai su idrakin shi saboda lokacin su gane ya zo amma da a lokacin da ainihin da za a tambayi annabi ya wannan bayanin sai mutane su gudu alal misali yanzu idan muna bayanin juyawan dare da rana kamar yadda kuke baɗi ranar laraba da rana kwanci suna magana da hoton ganin wata wacce ai juyawan dare da rana muna cewa rana ta fito rana ta fara halas amma hakikanin magana yanzu wanda suka yi karatu suka sani kun ba wannan ba wani abu ne wani wanda yake koye ga mafiyan mutane sun ga sun fahimci cewa inda muke zaune ne ke juya sabanin rana ɗin to amma wannan ya koya ma annabi amma da zai ga mutane ba za su iya fahimta wani lokacin bai kai a kai lokacin da za a yi fahimtar wannan ba saboda haka ba zai ba bukata a masa magana dangane da shi amiru mumin akwai inda yake cewa da ba dun kada mutane su ce shi mai sihiri ne ba da ya fitar musu da ainihin haske da wuta daga ruwa wannan yanzu an fahimci cewa lantarki yake ne wanda yanzu ana fi da lantarki amma da lokacin ya fito musu da lantarki da za su zuba a guje su ce yana sihiri to kuma da mirmin hauralawa ya san ya san in ya dubi ƙasa ya san daidai inda ruwa yake don haka ne ma in dai haƙa rijiya shi yana haƙawa a idon ruwa ne tunda yana ganin idon ruwa kamar ko wata unguwa har yanzu a madina sunan wurin kenan abaru ali rijiyoyin ali har yanzu sunan wurin kenan abaru ali ana shuka wayansu ganyayyaki da irin su kamar su ganyen na ana din nan wanda akan ce na ana din madina a abaru ali yake to shi ya tona rijiyoyin har yanzu suna ta kwarara da ruwa saboda ya san idon ruwa daidai idon ruwan yake tona kun ga annabi suleiman ya kasance shi yana tafiya da alhuda-huda ne in za a sami ruwa sai ce alhuda-huda sai ce nan wuri sai a tura in ba alhuda-huda ce aka zauna sai a ce ina alhuda-huda sai ce ina ruwa yake sai ce daidai na sai a tura amma imam ali ya san inda daidai ruwa yake yake tura to kaga zama rijiyoyin duk da ya tattauna suna nan sai kaga suna tafiyar da ruwa akwai rijiyansa a kufa wanda shi ma ya tona har yanzu ruwa da ruwa ke kamar zamzam to kun ga wannan kawai mutane mai suka ga zahirar menene ya haƙa rija kawai illa iyaka an san galiba aka haƙa rija bayan wani lokaci ta kan ciki amma rijiyoyin ali tun lokacin da aka har yanzu suna na madina har yanzu aka na kufa suna na a kufa har yanzu rijiyoyin duk da ya haƙa rijiya har yanzu suna na akwai ma inda ya buɗe rijiya a wani daira na nasara wanda wani banasare suka tambaye shi ruwa ya ce shi lallai ba ruwa shi ma ana kawo mashi ruwa ne tsakanin shi da ruwa kwana uku ne kuma ga shi mayakansa suna da yawa sun kai mutum wajen mutane ne dubbai ne mutane dubbai akalla mutum dubu uku ba ruwa to aka rasa da za a yi ga kishi ya dame su gashi sun sami ƙarin mutum dubu da impossible sun zo amma sun keto hamada ba ruwa to sai suka ga yana nuna wani wuri yana yin haka sai ya ce su share nan wuri suka share sai daga wani dutse sai ruwa ya bulutsu to shi malamin daira din na nasara ya ce lallai an ba su labari ya ɗauko a rubuce an ba su labarin cewa shi wannan daira din ma an gina da ruwan wannan ruwan daga nan aka bizne aka ce kun ba wanda zai iya buɗe wannan ruwan sai annabi ko wasiyin annabi to ka gani da ya daga baya shi kadai ya daga dutsen ruwan ya bullutso su duk suka sha ruwa ya mai redan ne ya rufe kuma an ce shi kenan ba wanda zai iya dubo an gama to kaga irin wannan misali a ce da zai fito da wasu abuwa da yanzu da yanzu ake ta ganowa dama akwai su ya kuma san su amma a wancan lokacin zuruf bai yi ba na a fito da su to a lokacin da zai fito musu da salula ya rika buga ce ina kuke yanzu a ce me yake yana magana da da ba mun ce ku aljanni sai a zo a guje yanzu ko kaga yanzu kana magana da telefon ɗinka a kunni wa zai ce maka aljani kana ina ne yaushe za ku taso su ana sun dawo hajji kai ko yau za a yi kula dawowa a yanzu ba mana za mu shiga jirgin to shi ke na awo mana tsara to da ko sai bayan wata tara zai dawo ya gaya mana yaushe aka yi arafa ka gani to ka gani yanzu misali a wannan lokacin da za a ce ya yi wa'yansu abubuwan da yanzu ake da su ko ya talabishin ana ganin hoto me za a ce masa mai dabo to ku ga mini ba shi da ilimin da zai iya yin talabishin akwai amma zuru ba su ba shi dama yi wannan ina baku misali ne haka zalik kamar yadda wannan wannan misali da ke baku haka na akwai ilimomin da lokacin mutane yanayinsu bai shirya su da su iya ɗaukar shi saboda haka sai a jira sai lokacin amma akwai shi su bai ɓoye musu ba amma ba komai za su gaya kowa ba to shi ne zaka yi sai yake ce shi ne ke cewa ainihin sanin annabi ya san komi wannan ya karyata wanda suka rawaito cewa wai annabi da ya je madina wai ya ga mutanen suna ma dabinon su kilili shine kamar auren dabino shine nan sai ce me yasa kuke yi ya ce masu wai me yasa kuke sai suka ce ai i- mun ga iyayenmu da kakannin mu haka suka yi wai sai ce to da ba ku yi ba ai to sai ba su yi ba wannan shekarar sai dabino bai bai yaya ba sosai sai suka zo suka ce ka ce kada mai kilili to gashi kun ba mu yi ba gashi dabino bai yaya ba sai ce antum alamu bid- bidun ya kun minni wai in ji annabi kun kun bi ni sanin duniya in na gaya muku labarin abin da ya shafi addini ku ɗauka wanda ya shafi duniya ko kun bi da sanin duniya kaga wanda suka kirkiro wannan hadisin abin da suke so su nuna cewa shi addini daban duniya daban to mu abin da muka sani shine wanda ya aiko wannan annabin shine mahaliccin dabino saboda haka annabi ya fi kowa a duniya sanin dabino duk ilmomin nan da ka sani duk annabi ya ya fi kowa sanin su saboda ka bayan za a yi manzo Allah zan bai san cewa in ab- in in an yi auren dabino zai yi ba a yi ba zai yi wato masu irin wannan maganar suna kokarin su nuna sun fit- sun fito da raba addini da duniya ne wai kun fi ni sanin duniyan ku in na ga muku wani abu dangane da addini ku dauka in kuma dangane da duniya ne ku wato kaga kenan ba ko mai abu ya annabi ya faɗa za a dauka ba ke ko abin da yake nufi kenan tun daga ba to in ya faɗi sai a ce to wannan addini ne ko duniya ne sai a ce ai duniya sai a ce ai annabi mun fi shi sanin duniya to annabi ya fi kowane mai ilimi akan kowane fanni sanin wannan ilimin nan kamar da shi sheik muzaffar yake cewa ilmin fa'aliman rasulu bil alami wa ihatatihi bima yahdathu fihi wa qudratihi ala ta'mim al islah laiwar manzo Allah ya san komi da komi kuma ya san abin da ya kamata a yi domin a- a- ainihin a kyautata rayuwar bil adam da yadda ya kamata rayuwar sa yi amma a wannan lokacin nasa zuruf ba zai iya ba da dama yi ba komai za a yi a wannan lokacin ba dan dai zai gwargwadon abin da za a yi ke saboda haka wannan karfi na sanin eh, maslaha ga mutum daidai gwargwadon abin da yake yiwuwa ne manzo zai yi a lokacinsa ya ce wayansu mutane daga paris sun ta- farisa sun tambayi abul hassan alaihi salam suka ce da shi a ta'alamuna ilmal ghaib suka tambaye shi sai fakala abu ja'far tunda abul hassan nan daban-daban idan ya ce ya ce mishi kuma abu ja'far sai ya ce da su eh, yabs- yusaddaranal ilm fana alamu wani wai kubadu anna fala na alam ya ce ana shimfiɗa mana ilimi mu sani ana ana naɗewa kuma ya zama mu sani ba. wato abinda Allah ya so mu sani muke sani akan shimfiɗa mana mu sani akan naɗe mana ba mu sani ba. cikin hikimar Allah yakan sa ainihin ya zama hatta annabi sai ya zama akwai wani abin da bai sani ba. saboda cikin hikimarsa akwai hikima akan bai sai ya zama bai san shi ba ne. sai ya zama shi wannan bai san shi ba to ka saboda ka an so a shimfiɗa musu ilimi su sani an so a naɗe ba su sani wa qala sirrul lahi azza wa jalla as- as- asarrahu ila jabra'il wa asarrahu jabra'il ila muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam, wa asarrahu muhammad ila man yasha ila man sha Allah yace as- asirin Allah Allah ya asarta shi zuwa jibril alaihi salam shi kuma jibril ya asarta shi zuwa muhammad sallallahu alaihi wa alihi. shi kuma muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya asarta shi ga zuwa wanda ya gada wanda Allah wanda Allah ya gada ma ya asarta shi zuwa gare shi a cikin ah, masail shehu mufid yana cewa a imma na iyalan muhammad alaihi salam sun kasance sukan san abinda ba'arin bayi suka suka ɓoye sukan iya sanin abinda zai kasance kafin ya kasance kuma wannan ba wajibi ne a sifansu ba wato ba wajibi ne su sani ba kenan sai in Allah ya ga damar san su sani din ke kuma ba sharaɗi ne na- na limanci bai zama sharaɗi na limanci kai kai dai Allah ta'ala ya karamta su ne da sanar da su da nuɗufinsa ah, gare su da ɗa'an su gare shi da kuma ɗaukaka darajarsu da ya yi sai ya zama ya sanar da su abin da ya so sanar da su kuma wannan ba wajibi ne ba akala wato bai zama lazim a ce imamin shi ya san komai da komai zai iya gane ko ko ka zo ya riga ya amma Allah ya so ya sani shi shi misali in ya so ya san abu kuma Allah ya so ya sani to me zai faru sai ya sani to in ya so ya sani Allah bai so ya sani ba ba zai sani ba saboda ka in in in in in in in in abin a tambaye shi tambaya ne in Allah ya so ya san shi sai ka sai ya ga maka kawai wato ba wajibi ne ya zama ya san ya san ya san komai ba akala ba ta bisa hujja na hankali amma ya waje ba ta fuskacin rangwame ta samu wato kamar kamar ta ta ta ta ta fuskacin ta goma shi da girmamawa da Allah ya musu ta nan ne ya zama suna da bukatu in sun bukatu ya zuwa ga ilimi sai ya zama sun shi al misali kamar yadda nake cewa da zai- da za a tambaye shi wani abu Allah bai so ya sani ba zai sani ba to idan ya zama sanin shi da wannan kamala ne rashin sanin min shi tawaya ne me kuke tsammani zai kawo zai sani kawai shi ne saboda haka a- a- a wannan wannan a- a ainihin a- a girmamawan Allah gare su sai ya zama sun sani amma mu- a mutlaƙin gaibu a ce sun san mutla- gaibi mutlaƙa to wannan munkari ne kuma ɓataccen magana ne. a ce mutlaƙan sun san gaibu wato an ce mutlaƙan ba tare da jingina ya zuwa ga wani baki wannan wanda ya san gaibu mutlaƙan shi ne Allah shi baya bi- shi shi bai jin- ilmin shi bai jingina ya zuwa ga wani ba amma ilmin a imma ya dogo jingina ya zuwa ga wani su kuma ma ba wannan nan kuma ta wasuɗa ne ba ta wasuɗan manzan Allah ne su suka sani Allah ya sanar su ta wasuɗan manzan Allah ne domin sifatuwa da ilmi mutulaki sifa ne da ba wanda yake banta da nan sai Allah azza wa jalla to a akan kuma hakanan eh, malamai ma- ma- ma- malamai suke in banda shazzinsu irin wanda ake kira mufawwida da ire-irensu da kuma da da da da da da da gullat na akwai masu masu wanda duk ya raya cewa a imma idan laƙan sun san abu ba ƙaini to ya shiga cikin wannan to sai kuma wani wa- wa- wani bangaren na abinda suka bayar da labarin shi wannan ma yana da tsawo magana na ga magana nan tana da tsawo amma kuma na ce mana a daure aji kuma ina ganin kamar kila a kosa da magana kila ta ci ta cika tsawo kuma da a kosa shi yanzu ba za a magana da yana magana ga gaibe ina ne ba duk bayan mun kora sanin gaibu ga kowa muka tabbatar da shi ga Allah muka kuma ce in wani ya ba da labarin gaibu to an sanar da shi to irin wannan za mu ba da labarin abubuwan da damar gaske da su a yi masu ka ba da labarin shi wannan kuma ba shi ne ma'anansa sanin gaibu ba ma'anan shi shi ne su Allah ta'ala ya keɓance su da wani da ilimi fiye da saura sauran mutane ta haka su suna ba da labarin abin da sauran mutane ba su iya sani shi na farko shi ilimin komi sananne ne a wajen allah allah ta'ala kuma ya saddara shi a lauhul mahfuz ya sa ilimin abin da ya kasance da wanda zai kasance kuma ya bayyanar da ilimin ga abin da ya so bayyanawa ga kowane annabi da ausiya ɗinsa har ya zuwa bayanan shari'ar da da ita shari'a ta kammala to sai ya zama kenan kaga zai zama shi ma'abucin wannan risala ɗin zai zama shi ya san abin da ya riga ya gabata da kuma abin da zai zo ya zuwa ranar kiyama domin shi ne cikamakinsu shi ne na ƙarshe a cikin jerin annabawa ɗin to kuma yayin da ya kai ga matsayin da ya fi kowane ɗaukaka a yayin mai iraji ya kai makaba kausai na au adana ya kuma ya ɗaukaka birbishin lauhul mahfuz da ɗaukaka da ya ɗaukaka kuma na matsayi hadda ma na ilimi amma ya wuce har lauhul mahfuz kuma aka yi magana da shi akan asirori na Allah daban-daban da abin da ke cikin lauhul mahfuz sai zama duk ilmin farko da na ƙarshe duk yana wurinsa ya san duk abin da Allah ya so ya sani na abin da ya kasance da abin da zai kasance ya sanar da shi kuma ya zo a ausiya ɗinsa to wanda ya da'awan ya ce ai su in haka nan ne annabi da a'imma sun san gaibu to ba yana da'awan sanin gaibu gare su a bisa istiklali ba ko a bisa idlaki kamar wato mustaƙillan kansu ba a'a yana cewa sun san shi ne saboda allah ya sanar da annabinsa annabinsa kuma ya sanar da su in ka so kana iya cewa ilimin gaibe a zatinsa ba tare da wasu ba to wannan ilimi ne tabbatacce ga wajibul wujud shi ne allah ta'ala ke wanda kuma shi ne ainihin zati wanda yake shi iliminsa aini zatihi ne wato ba a raba allah da ilminsa saboda allah ta'ala ilimi ba ya bijiro masa ba shi sifa zati ne gare shi sauran ku halitta har da annabawa ilimi ya bijiro musu su an sanar da su alhali ba su sani to wanda ya ce irin wannan ilimi zati ha- ya- ya ce yana ga wani Allah to wannan- wan- wannan kafirci don ba ba- ilimi zati ga Allah ne kawai amma ilimin gaibu da ta hanyar wasuɗa wasuɗan Allah ta'ala to ba aini- ba ainihin zati ba ne haka nan- haka- haka nan kuma ilimin a- a- a'imma ta- ta wasuɗan shi manzo kaga shi ma ba ainihin zati ba ne da an roto daga imam sadiq alaihi salam yana cewa wallahi laqad uqina ilmal awwalina wal akhirin uqina ilmul awwalina wal akhirin wallahi an ba mu ilmin na farko da na karshe an ba mu an ba mu ko ba zuwa ba an ba ku ilmin na farko da na karshe kaga an ba ku ne ai waye ba ku kenan Yau masanin masanin ilimi sai wani mutum ya ce daga cikin sabansa ji'irtu bidaka ayin da kun ilmul gaib in zama kun san kuna kuna kun san gaibu sai imam sadiq alaihi salam ya ce da shi wai haka inni alamu ma fi aslabir rijali wa arhamin nisa'i wai haka wasu usu zurakum wa litasbir a ayyunukum ولتع قلوبكم فنحن حجة الله تعالى في خلقه ولن يسع ذلك إلا صدر كل مؤمن قوي قوته قوته قوة جبل جبل تهامة إلا بإذن الله والله لو أردت أن أصيركم كل حصاة عليها la habartukum ya ce wani ce da ya ce mishi mu an ba- da da imam eh, sadiq alaihi salam ya ce mm, laƙar utina ilmul awwalina wal akhirin sai wani ya ce mishi to kun san gai kuna da ilimin gaibu sai ya ce kai canka ni na san abin da ke tsatsan mazaje da mata kuma ce kai can ku koyar wata rijinan ku runtsa idanunku ku ku buɗe zukatanku mu ne hujjojin Allah a- a halittarsa wannan irin ilimi Allah ba zai- ba ya yarwata shi a ƙirjin kowane ba- ba- kowanne sai mumini mai wanda ƙarfin zuciyarsa kamar ƙarfin dutsen tihama da izinin Allah ya ce inda na ga damar in gaya muku adadin tsakon kwani da ke da ke kan wato duwatsun nan zan iya gaya muku kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ma Ali alaihi salam inna la atla'ani ala ma sha'a min ghaibihi wahayan wa tanzila wa atla'tuka alaihi ilhama Allah ta'ala ya nuna she ni ittala'i shi ne kamar ya nuna ya nuna she ni abin da ya so sanar shi nuna she ni na gaibinsa ta hanyar wahayi da tanzili ni kuma na sanar sheka na sa ittala'i kamar na ce kamar leƙa ko gani na ganin sheka to wannan ta hanyar ilhami wato na kimsa maka shi ba na gaya maka kajira kunnen ka ba kenan yana cewa kuma ana, ana sahibin lauhul mahfuz alhamanillahu ilma mafi ni ne ma'abucin eh, lauhul mahfuz Allah ya kimsa mini ilmin da abu da ke cikinsa in ji manzon rama sallallahu alaihi wasallam. an kuma tambayi abi ja'far alaihi salam ana cewa ina cewa shi an shi an ka magoya ban fikir suna da awan cewa kai ka san awon dijila Jila- dijila kogi ne a iraq da kurat da Dijil- Di- dijila awo kamar kai kamar ya- inda- inda za a sa a kamar yanzu da yake mana amfani da lita ko a baya galan wato za a ce ainihin ruwan kogin dijila galan nawa ne masara kamar kamar nan muna da kogin kwara misali a ce to lita nawa ne ruwan da ke ciki Ai, wasu wa- wani wasu kan tambaye shi an an ce ka da yanzu da ka san ka san yawan ko- ruwan kogin dijila alhali suna zaune a gaɓar dijila ɗin kogin sai abu ja'far alaihissalam sai ya tambaye ce ma wanda ke tambayarsa ya lahu azza wa jalla an ya an yi da ilma zalika ila ba'udatin min khalqihi Allah yana da iko ya ya fawwara wannan ilimin a a a ba'uda muna muna kan ce sauro to barin ce sauro din domin ba sauro ba lalai sauro ne kawai ba'uda ba irin ƙwari masu tashi din nan to bari mu ce sauro ko kuma ƙwaro mai tashi Allah yana da iko ya kimsa wannan ilimin a ƙwaro mai tashi ɗan ƙaramin ƙwaro mai tashi kamar sauro tambaya Allah yana da iko wannan ilimin ya sa ma sauro ya sani Yawwa, haka kala na'am shi mutumin sai ce kwarai Allah lalle Allah yana da iko ya wannan sai Abu Ja'far alaihi salam ce yace ana akramu ala Allah min ba'uda aini na fi sauro daraja da kai kai ka kaya da Allah ya ga dama yana iya sa sauro ya san wannan to ni kuma na fi sauro daraja a wajen Allah kaga in kaga in dai har kai kana har kai ka yadda Allah yana da iko ya sa kuda ma ya san wannan in ya so ya san to me yana ka na shakkun cewa ya sa wani bawa cikin bayansa ya san wannan ko tunda kai ka yadda cewa ikon Allah zai zai iya sa wa hadda kuda ma ya san don haka ne kamar da wani ke cewa wai ma- ma- ah, wai- wani- wani tattaunawa ne wani ke ba labarin wasu suka yi duk cikin su ahlus sunna falastinawa ne a kurkukun isra'ila She- shekarun ba sai wani shi ya- sai sun zace wai wani mahadi ne na gaskiya mahadin sunna ko mahadin shi'a su su sunna sun ce mahadi za a haife shi su su- su ko shi'a sun ce yana nan an riga an haife shi tun shekara ta 255 to wane ne daidai sai shi wannan ya ce masu ni na ganin mahadin shi'a ne daidai sun sha ya za ka ci haka ne ce "Eh, dalili in in mahadin sunna wani aka haife shi ya zo ce shi ne mahadin shi'a ba su yadda idan kuma mahadin shi'a ya bayyana in ya- in ya kawo mana hujja ya kawo mu sunna hujja cewa an haife shi tun shekara ta 255 ne bayan hijira ya kawo duk ya san abin da ya faru tun tsakanin wannan lokacin har zuwa yanzu kuma ga ya za su gane cewa shi shi yana da tun lokacin za su yarda shi ne kaga da shi a da suna da za su yarda da shi ke kuma kaga yana da cikin alamomin da shi ma da an ce zai haɗa kan al'umma musulmi saboda haka shi wannan shi kaga yace kaga na sunna ba zai haɗa kan musulmi ba sai wani ya shi ko yana zai haɗa kan musulmi shi a da sunna yanzu idan ma- ma- mahadi ya bayyana sai ya kawo ma mutanen da suke tunanin za a haife shi ne hujja cewa shi an haife shi tuntun kuma duk ya nuna musu duk ya san abin da ya faru tun daga lokacin zuwa yanzu a shekara ta kaza mai sai ga musu tun sai ya ce ai yana wuri a yi ko ba kaza ba sai ba su ai ko a to ya ya za su musanta za su ce shi ne to dama su ma shi a ko dama nasu da su riga sun san shi din to ka ga yanzu an haɗu ke to su a wur- wur- shi shi shi nan kamar a huduban amirul mu'minin yake cewa shi imami shi adal ne shi sirk ne shi adal ne kuma yana da itilai akan gaibo yana da iko kan tasarrufi akan ku kuma imam sadiq alaihi salam ya ce ya mufaddal yana ga ma wani mufaddal bin umar ke man za'ama anna al-imam min ali muhammadin ya'zubu anhu shay'un min min min al-amr al-mahtum faqad kafara bima nazala ala muhammad Hajj. wa inna nashhadu a'malakum wa la yakhfa alaina shay'un min amrikum wa inna a'malakum la tu'radu alaina wa in kanat ar-ruhu وإن riyadul badani ashraqat anwaruha wa azharat asraruha wa adrakat ala wa wa adrakat alamul ghaib yace ya mufaddil wanda ya raya cewa imami daga iyali muhammad ya zai gagare shi ya san al'amari mahdumi da ya kafirta ya kafirta da abinda aka saukar wa muhammad mu muna shaidan ayyukanku ba wani abu naku da yake na al'amarinku da yake koya mana to magariba ta yi dole zama yanke karatu ba wani abu da yake koya muku ayyukan kuma ana kawo mana shi ana kawo mana ayyukan kuma gani yanzu haka ayyukan da mutane suke ana kai ma imam din zamani yanzu imam yana idila ya ka ayyukan za a kawo a ce kai wannan duk ana nuna musu ayyukan bayi asatan mabiyansa ya san halin da suke ciki wannan akwai hikima a ciki don shi dan adam duk tun da ya san allah yana ganin sa amma kuma dai tun da dai kasan adam yana da rauni inda zai ga wani yana leko shi ba zai yi wani abu ba amma idan ba wanda ke ganin shi sai allah sai aika sai aikata wani kamar kawai aikata mummuna ko ya kasalan kyakkyawa in ba mai ganin shi sai allah in ba mai ganin shi allah ba ya ganin sa yawa ya san Allah yana ganin sa aka ce mishi Allah yana ganin ka ya san Allah yana ganin sa amma zai iya saba masa yadda da ya san yana ganin sa kuma ya ya ya ya kasala wajen aikin alheri duk da ya san Allah yana ganin shi amma da za a ce mai gidansa yana kallo ya ka gani sai ka ga ya fara kaimi to inda aka ce maka to ana kai ma imam ya san halin da kake ciki to mutum zai ɗan ji kunya cewa imam fa yana jin labarin yana isa labarin ni kwanan nan fa ga ainihin da zama ba insha Allah da yake magarba ta yi zama dakata ne na san karafin ya cika mana tsawo amma dai na so ya zama mun ɗan bibbi shi na kuma in ya cika tsawo zan kyale ne in daina kawai sai in ɗage kai kawai sai in ba ku labari ba ruwaya ba don na ga ya cika yawa